أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا badamasi za mu ɗora inda muka kwana mun kwana a karatunmu na baya yadda yake yaban su waɗannan sarakuna guda biyu abul abbas da abul qasim lokacin da yake yaban mutanen iraq ya ce to sai dai mutane guda biyun nan suka da abul abbas da kuma abul qasim ya ce su waɗannan mutane guda biyun kan sun ceci rayuwarsa shi ne ya ce talafa ya la'aisha allaziran na kusar zamani wannan talafa ya la'aisha sun ceci rayuwata allazi wadda sarfu zamani sarfu zamani masifin zamani rannakahu suka gurɓata wannan rayuwa fasta saga sai rayuwar ta wace sauki wasafa kuma ta tsarkaka wa ajaraya su mutane guda biyu na abul abbas da abul kasim wa ajaraya su suka gudanar da ma alhaya ruwan sama li a gari ne ragadan mayar wace fahatar da gusuni reshe na sai ya girgiza ba da maka na zama bayan ya yanku ne umar ne su shi abul abbas sarakunan nan guda biyu abul abbas da abul kasim kumallazan su ne waɗanda su biyun nan sammawa suka ɗaukaka e sammawa yawaye humallazina su ne wanda samawa daga sama kenan e ba samawa ba samawa suka ɗaukaka ba samawa ba samma shine kamar ambato samawa shi kuma daga sama yasmu samawa su suka ɗaukaka bi nazari gani na wanda yake da bugun na gida sai ya ɗan gyara ba samawa ba samawa su ne suka ɗaukaka bi nazari gani na min ba da igiba'i bayan da na rinsa ido min ba da igiba'i bayan na rinsa ido na bayan rintsewar ido na ala ladagil kaza a bisa sara irin na kwanza bayan da ido na yayi kwanza baya gani baya gani da to na zo na zama mai ido da kwalli ko a hausa ka ce mutum idonsa da kwantsa ko aka ce mai ido da kwalli to an san bambancin da ido da kwalli to kuma su waɗannan guda biyu allazani su ne da samawa suka ɗaukaka bi naziri gani na min ba da igira'in bayan da na rinsa ido a ladadagin su kaza a bisa cizo ko sara irin na kwantsa kuma lazani amarali amarali janiban من من من الرجاء كان كدما قد أفا هم اللذان سوني وندا أمر لي جانبا سكا رايا جانبا ساسنينا هم اللذان سوني وندا أمر لي سكا إنغنتا جانبا ساسنينا من الرجاء daga burina kana kidiman wanda tintin ya kasance kada a baya tsufa eh, wanda suka gyara burina wanda da burina ya tsufa shine kuma allazina amara li janiba suka gyara mu suka inganta min janiban nahiyar janibin rayuwata su suka inganta min rayuwata suka raya ni minar raja'i daga samun daga burin abin da nke nema kana kidiman wanda tintuni wannan burina kada a faya tsofi wa qalladani minnatin lawqulinat bi shukri ahlal ardi anni ma wafa wa qalladani minnatan su waɗannan mutane biyu wa ƙallada ne su suka rataya min minnatan burina lauƙurinat bi shukuri a halil ardi lauƙurinat da za a haɗa bi shukuri a halil ardi godiyar mutanen duniya anni gare ni mawafa da ba zai iya cika abin da suka min waɗannan mutane guda biyu da duk mutanen duniya za su haɗu su gode min akan abin da suka min to da godiyar ba ta kai ba بالعشر من مئشارها وكان كالحسوة في أزي بحر قد تما بالعشر من ال... بالعشر من مئشارها آه. abin da suka mun da kuma sauran abin da mutanen duniya suka mun bil ushir min mi ishariha kamar ushirin ushiri ne ma'ana kamar ɗaya cikin ɗari ne shine bil ushiri min mi ishariha ushiri ne daga cikin ushiri min mi ishariha wa kana wa kana kal haswati sai zanto abin da suka mun kal haswati kamar kamar tsotsan ruwa ne ko ka ce kal huswati eh huswati ne ma ba hasrat bane ma masu bugun mu na gida ma su gyara huswati eh wa kana abin da suka min kal huswati kamar tsotsan ruwa ne daya fi aziyi baharin a cikin kokon farkogi karɗama da ya cika in aka lissafa abin da su waɗannan mutanen suka min da sauran abin da mutanen duniya suka min kamar mutanen duniya gaba ɗaya sun min one over hundred ne kamar ɗaya cikin ɗari ne shine bil ushir min mai shari'a ɗaya ne cikin ɗari wa kana kal huswati ya kasance abin da mutanen duniya suka min kal huswati kamar tsotsa ɗaya ne sha ɗaya ne fi aziyi baharin a cikin kumfar kogi karɗama da yake tashi kamar ka samu ruwan kogi ne ka ba mutum ya sha ɗaya. In na bini ne kalal amira tashari min ba di makuntu kashe illaga. In na bini ne kala, hakika ibini ne kala al'amira wanda ake kiransa sarki. In na bini ne kalal amira tashani ya ɗaukaka ni, shi wani ibini ne kalal amira tashani ya ɗaukaka ni. Min ba di makuntu bayan kwada na kasance ka shay'in laga kamar wani jefaffen abu na kasance da kamar wani abu mara amfani shi wannan ibn mikal amir shi ne ya ɗaukaka ni ya ce wa mudda wa madda ba ba ayya abul abbasi min ba'adin kibadu zar'i wal ba'u zawa wa madda ba ba ayya abul abbasi sarkin da ake kiransa abul abbas wa madda da ba'ayya shi ne ya miƙar da ba'ayya dama suna wa madda da ba'ayya shi ne ya miƙar da ba'ayya dama suna shi abul abbas min ba'adin kibabin zari bayan takurewar tsaiwata wal ba'u da takurewar tsayina zawa wanda tsayinawa ya yankushi alba'u shine gaba kamar gaba irin na tonar rijiya eh wa madda babaiya abul abbas abul abbas ne suna abul abbas wa madda babaiya shine ya karfafa babaiya da masuna min ba'adin kibatu zar'i bayan takurewar saiwata wal ba'u wal ba'u sawa wal ba'u da kuma gabana shine gaba kamar irin na tonar rijiya ko kace wal ba'u da tsauna azzawa wanda ya dan yankwane ذاك الذي ما زال يسمو للأولى بفعله حتى على فوق الأولى ذاك الذي شيني وندا شي wannan sarki Abul Abbas din ma zala bai gushe ba yasmu yana daukaka lil ula zuwa ga daukaka bi fi'lihi saboda aikin sa ne kyau hatta ala har sai da ya daukaka fokal ula saman daukaka eh zaka allazi ma zala yasmu lil ula kin shi Abul Abbas bai gushe ba yana daukaka lil ula zuwa ga daukaka bi fi'lihi saboda aikin hatta ala fawqa al-ula har sai da daukaka sama daukaka awrasahu al-majd abuhu innahu min kidanin nasi wa min usdil ura awrasahu al-majd abuhu babansa shi abul abbas abuhu baban abul abbas awrasahu al-majd shi ne gadar masa da wannan girma da daraja din wannan daraja da kyauta da kuka abul abbas yana yi to ya gada ne shi ma a wajen babansa innahu min kidamin nasi baban suna daga cikin mutanen da mutanen da masu nagarta da mutunci wa min usudul ura kuma yana daga cikin zakoka ura na cikin daji alƙaryu kenan yana daga cikin dazuka wannan in aka ce mutum usudul ura sadaukai ko a ce zakoka na cikin daji ma'ana suna daga baban suna daga cikin mutane masu faɗa aji a lokacinsa وكان زل من كان ذا اللب وفهم فليقل ما قاله ابن دريد ذو الحجة من كان ذا لب duk wanda ya kasance ma'abocin hankali wa fahimin da fahimta fadya kul ma kala hutu shi ma ya faɗa abin da ma kala ibnu drayd abin da ibnu drayd ya faɗa zulhijja ma abocin hankali ma'ana kai ma kana da hankali waɗanda suka maka alkhairi to kar ka yadda ka manta da su kar ka zama mai butulci mutane su ja ka a jika su ɗaukaka ka su maka riga su maka wando kuma ƙarshen ka dawo baka mai da su komai ba a duniya to duk wanda yake da alkhairi yake da hankali da fahimta to shi ma ya irin abin da nayi duk wanda ya ja ka a ra a duniya ya maka rana to ya gama maka komai to ka yabe shi kuma kar ka musulce masa shine in kuntu qad ja'altuhu min alwara kafi wa kullu sayri fi jawfil farah in kuntu qad ja'altuhu min alwara kafi in kuntu in na kasance qad ja'altuhu kafi na sanya shi a matsayin kogona min alwara daga talkai wa kullu sayri to ai dukkanin wani naman farauta fi jawfil farah yana cikin jakin dawa eh in kuntu qad ja'altuhu min alwara kafi na kasance na sanya shi kogona min alwara daga cikin tarewa kullu saidi to dukkanin wani farauta abin farauta fijo filfara yana cikin jakin dawa wannan karin magana ne karin magana ne in balarabe ce kullu saidi fijo filfara dukkan ka dukkan abin farauta na cikin jakin dawa shine cewa yana nufin idan ka je ka samo kurciya ka samo bushiya ka samu tsera ‘yan abubuwa ‘yan kaɗan in ka samu jakin da waɗe duk sai ka zubar da su saboda ai ko kafa su ɗaya ba su kai ba to shi ne abin da balarabe ke cewa kullu sai da fi jofil fara ko kuma kai ne kana neman taimako watakila kana neman dubu biyar ne sai ka zo mutanen anguwarku wani ya baka naira ashirin wani ya baka goma wani ya baka biyar gaba ɗaya suka tattara abin da suka tattara bai kai ɗari biyar suka haɗa maka ba mutum ɗaya kai mai neman dubu goma mutum ɗaya kawai sai zai baka dubu ɗari sai kashi kaɗai kaga ba dan dai ba a rena kyauta ba da wannan sai ka tattara maka zubar da su to kaga kullu sai da fijo filfara duk abin da ka je mutanen nan suka tattara maka gaba ɗaya to abin da mutum ɗayan nan ya baka ya shiga ciki gaba ɗaya to shi ma wannan ibro da rai ɗin su waɗannan sakuran kowane mutum ɗaya masa abin da dubban mutane ma basu masa ba in aka tattara abin shine wa in kuntu in na kasance karja altuhu na sanya shi min alwara daga cikin talibai kafi a matsayin a matsayin kogona cewa duk inda na je na yawata cikin kogon zan dawo to wa kullu sai da ai duk abin farauta fi jofil farada cikin abin farauta ma'ana shi kaɗai ya ma abin da mutane dubbai ma basu iya mun ba ma in ata ba hadi na dawo mawtafin ala uwari ala uwara aimatin illar tawa ma in ata bahar na dahu mu'tafin ma in mu'tafin babu wani mai bara ata bahar da dahu da zai zo kogin kyautarsa ala uwara aimatin bisa matsananciyar ala uwara bisa matsananciyar aimatin bukata illar tawa sai ya samu ya koshi daga wannan kogin shine illar tawa sai ya sha ya koshi illar tawa sai ya sha ya koshi lauka na yarka ahadun bi judihi wa majadihi ila sama ilar taka lauka ne yarka a hadu da wani mutum zai iya hawa bi cudihi saboda kyautarsa wa majadihi da kuma girman da ya samu da daraja ila sama zuwa ga sama lartaka ya ce wallahi da wannan sarkin ya hau da ce wani mutum saboda kyautarsa da karamcinsa ga mutane zai hau sama saboda wani abu ya ce to da wannan sarkin zai hau shi ne lauka na yarka a hadu da wani mutum zai iya hawa bi cudihi saboda kyautarsa wa majidihi da kuma kyautar da yake ba mutane shi ne da dattakunsa da karamcinsa ila sama zuwa ga sama lartaka ya ce wallahi da ya hau nafsi fi da'u nafsi fi da'u li amirayya wa min wa man tata sama ilil amirayya fida nafsi fi da'u lil amirayya nafsi raina al fida'u fansa ne lil amirayya ga waɗannan sarakuna guda biyu raina fansa ne ga waɗannan sarakuna guda biyu. Wa man tata sama'i, duk wanda yake ma ƙarƙashin sama, alfida fansa ne la'amirai ga waɗannan sarakuna guda biyu. Raina zan iya bada shi wajen kare waɗannan sarakuna guda biyu. Duk wanda yake ƙarƙashin sama zan iya bada ransu saboda a bar waɗannan sarakuna guda biyu saboda a fanshe su. La zala shukuri lahuma muwasilan lafaziya au ya atakani sarful mana ko muna duk ɗaya ne la zala ba zai gushe la zala ban gushe ba shukuri lahuma gaisuwa ta ko ka ce godiya ta lahuma ga waɗannan sarakuna guda biyu muwasilan lafaziya yana haɗuwa da lafazina ba zan gushe ba gode musu yana haɗuwa da lafazina au ya atakani sarful mana au ya ka atakani ɗin nan yana da ma'anar ila'an auya a taka ne sarful muna har sai sarful muna mai juyar da burukan nan ya a taka ne ta ta kange ni ta hana ni ita ce mutuwa ana ba zan gushe ba ina gode musu har mutuwa inna la'ula faraktu min gairi qilan ma zaga qalbi anhum wala hafa innal ula haƙiƙa su ne wanda faraktu na rabu da su min gairi kilan ba dan ba na san su ba ma zaga qalbi anhum qalbi zuciyata ma zaga anhum ba za ta kauce ba anhum gabarin su wala hafa kuma zuciyata ba za ta yi rauni ba lakin nali azaman idan tataituhu limu ba hamil kaɗubi fa'ahu fanfa'a lakin nali azma ya ce sai dai ni ina da wata iriyar himma idan tataituhu idan hau wannan himmatawa limu ba ga al'amari wanda yake rufaffe limu ba hamil kaɗubi ga al'amari wanda yake rufaffe ko mai wahala fa'ahu sai na karya wannan abin fanfa'a kuma sai ya karye ina da wata himmar da in na tunkari abin da kake gaba zai yiwu ba shine mabahamul kadri al'amarin da kake gaba zai yiwu ba to sai na karya shi kuma abin sai yayi shine lakin da li azma ina da wata himma idan tataituhu idan na hauta li mabahamul kadri ga wani babban al'amari mai wahala fa'ahu sai ya karye fa'ahu sai ya kari sai ta karya shi fanfa'a sai ya karye ولو أشاء ضم قطريه السباح علي في ذل النعيم والجنة ولو أشاء داناس دم قطريه قطريه السبا دانا تارو قطريه السبا جفن نن غدا بي na kuruciya eh shine walau asha'u dana su damma qutraihi dana taro jaffan nan guda biyu asiba na kuruciya alayya gare ni fi zillin na'imi a cikin inuwar ni'ima walgina da wadata, mana da na so na yi rayuwa cikin ni'ima da wadata, tun ina yaro to da na yi, sai dai abubuwa ne saboda wasu burace-burace da aka sa a rayuwa, da wasu mukamai da ake so a taka cikin ilimi, ya sa ya zamto an rayu kamar cikin wahala ko ba yadda kowa yake fole haka aka fole ba saboda neman karatu. da sauran wasu abubuwa da aka sa gaba. Wallahu ta'ala a'lam.